العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه اللهم صل وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتواكبوا Allah shi mai shaida ina cike da farin ciki wanda na ke ba ni irinsa ba saboda ni a raina ban ɗauka zan gara magana da wannan shekara amma da yake an ce احذر لسانك أن تقول من إيه؟ فتشتكي إن البلاء مركب بالمنطق بقى كنت فرجع أبوك وما كنت يا بني في الله سايدي قالوا له متوين لك يا والله إنا مصرت وقصيص متوين فهون دي متوين الناس أما أرأيت سوتيا سوتي متوين سوتي فرجع ده لا يتبتدي أنت أبنى شيء أنت أبنى سنة لكن إن البلاء موكل بالمنطق وأشياء لا يقدر زي ولا رمضان أقل زي ولا نفرقل أما قاشينا أبو بنت كباكينا الله لا أقولي مثلا وتكينا ما نتبدي لو تبدي تبدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي سبحان الله لو تفسير hidimar abinci da muka yi daga ƙarshe kuma zuwa tura sun hana mu kammala amma da na rufe ina tabbata muku da zafin mace da zazzabi da rai na ban ɗaukar da kawo wannan shekara to amma an rayuwa hannun Allah ne ilma ya zai linka mun ba sani masu mai yawa ina ganin ta sun yi ba kan zafin fatawa game da wani mai shekara ɗari da yan kai ya yi kai kuɗi ya azumi ya kuɗi ya iyalan su na sufana sai ke kuma shi Allah ya kai mutum shekara ɗari da tare kuma yana sha'awar azumi kuma yana da zai gwada a bar shi ya gwada na wani ba wasu shekaru da Allah ya ke in ka kai su an sauke maka su ba bai ba kawai kwari ne wani ɗan sittin da kuma ya zai ya zo wani da kaɗai yake ne amma ya kusa wucewa a ƙasashen turai sai ka suke shekara ɗari da talatin yana zuwa yawo duka keke yana abin da ne wannan ka ce ba za su duka da Allah mu gode maka da kana ya zuwa wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna ɗaya ga Ramadan kuma ɗaya ga watan bari shekara ta dubu da ashirin da hudu Allah ya zuwa muka ga farkon azumin da ashirin da biyar haka ne ko alƙalami na ya kuri nan mutu da ashirin da hudu yadda Allah ya nuna mana farkonsa cikin koshin lafiya Allah ya karshen sa a lafiya wayanda ba su da lafiyar Allah ya tashi kafadun su a cikin su akwai baban mu malam Sani mai hula yana kwance asibiti tun wancan sati Allah ya tashi kafadar sa akwai wasu iyayen mu mata ba ku san su ba akwai yan uwa da dama da muna ta zuwa duba su asibiti duk muna fata Allah ya tashi kafadun su wayanda kuma suke cikin wani yanayi na tashin hankali Allah ya kawo musu aminci da zaman lafiya a jihar sokoto a arewacin najeriya a najeriya a falastin a ko'ina da ko'ina a duniya allah ka kawo musulmi aminci da kwanci hankali so alhamdulillah wannan shekara ta zo a al'ummar najeriya muna cikin yanayi saɓanin na bara gaba muka je ko baya ni a tunani na fa mun ɗan je gaba ba ko ba haka ba ta ba kowa da yadda yake kallon al'amura inda kwanan nan kawai ɗan canjin nan da aka samu positive mai na samun ɗan sauƙin abinci da ɗan daga darajar kuɗinmu abu ne da ya kamata mu gode ma Allah kai don ya mana mai da ya kara mana amma muka ce kullum kuka muke yi to babu ran da kuka zai bar mu Allah ka kara mana aminci Allah ka saukan mana abinci Allah ka mana zaman lafiya Allah ka kara shirye da shugabanninmu ga abin da zai sa mu samu sauki ga abin da zai kawo mana ci gaba duk abin da zai kawo mana matsala Allah kare mu da gare shi yankunan da ke cikin tashin hankali har yanzu suna nan su ma muna yi musu addu'a Allah ya kuranye musu a yankin zamfara da katsina da wasu wurare nan gabacin sokoto labaran ba su da daɗi saboda kullum muna magana an samu sauƙi su in sun ji a saske ba kusan halin da muke ciki bane wallahi mun sani kuma muna muku addu'a muna fata Allah ya kawo muku sauƙi in wa musulmi watan ramadan watan mu ne mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka wata ne da ya wajaba mu dage a cikinsa da ibada don mu tara abin da na gabanmu suka fi mu da shi na yawan shekaru sannan kuma wata ne na addu'a faraka da matsalar ka ta ƙashin kanka da ta garinku da ta ƙasarku da ta duniyar musulmi gaba ɗaya to kada mu ƙasa a gwiwa mu yawaita addu'a Allah ya karɓa mana mai azumi a kowane lokaci addu'a sa'abar karɓa ce ba sai lokacin sahur da lokacin buɗin baki kaɗai ba kowane lokaci in dai kana riƙe da azumi ga bakinka kana jin yunwa ko baka jin yunwa da zaran ka tabbata bai azumi shi da ayi kiran alfijir a ranar da kake azumi ko da yanzu yanzu ninki guda da gama sahur to addu'ar ka abar karɓa ce saboda haka ina ba mu sharon mu yawaita addu'o'i game da halin da muke ciki Allah ya ƙara kawo mana sauki bara tafsirin mu ya tsaya a suratul tariq ko da haka zamu tashi daga sabbihi ismi rabbikal a'la wadda ita ce hizo na sittin daidai cikon alkur'ani don haka ala sabbi a ne duk wanda bai kai nan ba to bai ɗauki zango ɗaya cikin sittin na alkur'ani amma duk wanda ya kai sabbi zuwa suratun nasi kuma ya haɗa da fatiha to wannan ai malami ne wajibi ne kowane musulmi ya karanci wannan sura zuwa surorin ƙasa kamar yadda nake ita ce yanki na 60 cikin alkur'ani wanda ya nuna bana in Allah ya so inda rai da lafiya za mu yi sauka har mu juya mu shiga a nan wannan matsalaci na jin ita ce sauka ta biyu wannan ko mun kammala ta sai mu shiga ta uku mun yi sauka a masallacin masjidul imam malik ko rujjin sambo akwai saukar da muka ɗauko daga darul ilmi muka yi sahaba da ita ban san yake mun kammala ta a sahaba ita ma to Allah muna godiya gare ka a wannan masallaci Ramadan na nawa kenan mun buɗe wannan masallaci 2007 Ramadan na 18 kenan ko 19 alama zai zama na 19 na rike ba ku duba ku duba kalanda amma fara tafsirin mutane da Sheikh Abubakar Gani shekara ta 32 kenan kuskure shekarun jini ta 33 domin 1415 muka fara to in ka buga yanzu shekara ta talatin da biyu kenan Allah ya ƙara ma rayuwarmu albarka ya sa mu yi ƙarshe mai kyau shi yasa na ce da kun bani dama tun da na yi ashirin da biyar zai yi ritaya sauran matasa su ɗauka sai magabatan mu suka zo ka ce ai ta yi a inda rayuwa ta ƙare ko inda aka kasa don ko bata ƙare ba za a kasa wata rana amma dai irin waɗannan da ke hannun haguna da wasu nan a dama na da wasu da nake hange a can in mu kankane kullum ba mu ɗagawa to zai yi wuya su zo za ka za mu riƙa bari dai ana zuwa ana yi insha Allah har mu yi ritaya ta haƙiƙa ne mu koma zuwa tasbihi da istighfari karbaka Allah ba sai mu bi ta karatun bara ba a fara mana da wannan sura sabbih isma rabbikal a'la bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى أحسنت بارك الله فيك وغفر لوالديك سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى وأن سورة أنبات سنة سورة الأعلى سورة أبنجدي متي أو كذا سبح اسم ربك الأعلى ka tsarkake sunan ubangijinka wanda shine al'a'la to da wannan al'a'la sai sura ta ɗauki sunan al'a'la kamar suratun rahman ita ma sunan Allah aka ba kamar suratun fatir fatirus samawati wal ard kamar suratun ghafir ghafiruz zambi wa qabilut tawb na yi ƙididdiga na yi bibiyar sunayen surori akwai ilimi mai yawa cikinsa akwai surorin da sunayen Allah suke farawa da su su da waɗanda surori guda hudu da na faɗa suratul rahman da wannan sura suratul a'la da suratul fatir da suratul ghafir akwai surorin da da sunayen annabawa suke farawa suma suna da yawa akwai suratul yunus akwai suratu hud akwai suratu yusuf akwai suratu ibrahim akwai suratu muhammad akwai suratu nur akwai almuzammil da almudassir wanda su ma annabi muhammad suke nufi akwai suratul anbiya ta annabawa ce gaba ɗaya akwai sura mai ɗauke da sunaye biyu wanda masu daraja ba annabawa ba lukman alhakim duk da sun ce annabi ne akwai suratu maryam abinda zai baka sha'awa da mamaki annabi isa babu sunansa babu surarsa a ƙurani amma akwai ta mahaifiyarsa shi kuma annabi musa shi ne annabin da aka fi kowa yawan faɗa a sunansa a ƙurani amma baya da sura mai zaman kanta na faɗi yusuf akwai suratu yusuf to kaga kashi biyu kenan akwai surori masu ɗauke da sunan dabbobi kamar suratul fil giwa suratul baqara ko sanwa akwai al-mursalat da al-adiyat akwai suratul ad'am dabbobin ni'ima ankabut cikin hasharat take akwai sura mai maganan kwari shirin makka academy na jum'a shekaran da ne ko jiya jum'a jiya na jimala jamilu ya tambaya akwai surori masu ɗauke da sunan ƙwari sai wata tacce suratul filet sai wannan dabba ce ko shi ya bani wannan fikirar kenan akwai suratul namli akwai suratul nahali akwai al'ankabut tururuwa tana da sura alƙur'ani ƙudan zuba yana da sura alƙur'ani ankabut gizo gizo ka ji wata hikima ta ubangiji yanzu gizo gizo web ya zama jigo a duniyar technology ta yau ashe ba abin mamaki ba ashe ba ba ba wato ba banza bane Allah ya masa sura akwai surori masu dauke da lokuta suratul layl suratul asr suratul fajr suratul duha akwai surori masu dauke da wasu alamomi na nature kaman suratul najmi suratul shamsi suratul kamari ko akwai surori masu ɗauke da sunayen alƙiyama suratul waƙiya suratul hashiri alhaƙa alƙiyama التكوير الانفطار الانشقاق الغاشية الزلزلة القارعة الكوثر القيامة أبو وندك يقولنا ذاك القيامة ما أقيتها malamai sun ce ba wani abu wanda yake jigo a aƙida cikin ƙur'ani bayan tauhidullah kamar alƙiyama tauhidullah isbatu nubuwatul anbiya da kuma tabbatar da alƙiyama shi yasa a surorin alkurani 114 sha ɗaya ne kacal ba a yi magana alkiyama cikin su ba galibi ƙasa-ƙasa suke su ƙul huwa Allah su ƙula huzu da rabbil falaki su kawo sarkun gane amma sura ɗari ɗaya da uku duk an ambaci alkiyama cikin su amma a haka sai da Allah ya mana sura nawa ɗaya alwaƙiya alhashir alhaƙa alƙiyama التكوير الانفطار الانشقاق الغاشة الزلزلة القارعة الكوثر سورة قوم شابي ديك سونا ينسو نميني نال القيامة akwai surori muqatta'at sad suratu sad suratu qaf suratu yasin suratu taha sun zo da da abin da yazo a farko sunayen su musamman ka duba akwai surori masu ɗauke da wasu jigogin na daban kaga akwai sura al-insan suran mutum akwai suratul nas mutane akwai suratul jin ko akwai suratul mu'minun akwai suratul kafirun akwai suratul munafiqun akwai suratul nisa amma babu ta rijal surin da ya yi ma'anar akwai suratul quraish amma babu ta hillani babu ta hausawa babu ta ibo quraish sannan akwai ash-shu'ara suran mawaka akwai sura mai dauki da sunan daula ar-rum gulibatul rum akwai almujadila akwai almumtahana sannan aure ba ya da sura cikin ƙur'ani duk da an yawaita maganarsa amma al-tala yana da sura saboda ni so da galibi mai neman aure duk dokar da aka samu sa zai bi amma wanda zai yi saki in ba tsoron Allah ya ji ba ba zai bi dokar Allah ya aka yi sura ta musamman mai maganar tala akwai irin suratul qalam ga sunan dai so akwai littattafai da aka wallafa a kan surorin alkur'ani wanda ke magana wato shi kanshi sunayen da Allah ya ba surorin don ba manzo Allah sarsu ya samu alkur'ani suna ba ba shi ya samu surori suna ba tauƙifi ne Allah ne umarce shi ko wace sura ya samu ta suna don haka ga Allah ne ya tsara littafinsa da kansa ya sama ya yi su sura 114 ya ba kowace sura suna ya ba ta jigo sannan malaman ƙur'ani suka zo suka karkasa suka fidda shi juz'i 30 hizbi 60 nisfi 120 rubu'i 240 sumuni 480 kowane sumuni suka kirge kalma nawa ke cikinsa harafi nawa ke cikinsa digo nawa ke cikinsa su suka yi igagganda babu ɗigo in ka zo alif lamin zalika da dalaka don rubutu guda ne alkitabu la raiba wani baya karanta shi la zaita hamza azayyat fitaccen makarantun ƙur'anin nan ce alif lamin zalika alkitabu la zaita fi baban sai shure shi ta shi tafi gidan baban abu abdullahi kai karatu la zaita fi ya zayyat kun je da kan suna hamza az-zayyat wanda yana cikin manyan ƙura wanda suka yi karatu daga baya kuma suka wuce tsara ilimin su yi bunƙasa ya ɗaukaka yawa to muna wannan magana ne bi munasabati cewa wannan sura sunanta sunan Allah suratul a'la da aka karanta ta sabbi ismi rabbikal a'la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce subhana rabbiyal a'la kun ji asalin zikirin sujuda subhana rabbi tsarki ya tabbatar ma ubangiji na al'a'la wanda shine yafi kowa ɗaukaka a wani lokaci nake faɗa ka a daidai sanda na surmuya na kai abin da fi komai daraja ga jikina shine fuskata na kai ta ƙasa ina mai tawalu gare shi ina tabbatar da ɗaukakarsa sallah ce sabbe kai tasbihi اسم ربك نن باتي باسم ربك با saboda anan mujarradin tasbihin ake nufi sabbih isma rabbik kayi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda shine mafi daukaka kun ga nan fi'lu amrin ne ko sabbih fi'lu amrin mabniyun ala sukun kama sai ka ce sabbihi ya kai ka masa kasra suka ce hurrika bil kasri man al-iltiqa'i sakinain min kace sabbih kuma ga ism shi ma alif din nan ba hamzatul qat'i bace hamzatul wasl ce don haka sai aka yi masa kasra liltiqa'i sakinain to ina fa'ilin sa al-fa'ilu ضمير مستتر تقديره أنت ويجب أن يستتر هنا دم تسبح أنت اسم ربك سبح أكوي أنت أورن اسم ربك الاسم هنا اسم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو آه مضاف ورب مضاف إليه والكاف كاف الخطاب وهي في موضع أيضا جزم المضاف إليه دومين ربك إنن شما رب إنن يازم مضاف بيازم مضاف إليه كاسمه وإنما لمن لإرادي سوكي سنسا ميسا دكا ونن إنا سإنفتد دا سبح إنن دا الله يسمع النبي صلى سبح كتركك وإذا تركك الله أتكين كراتمنا shekarar bara ko gabaninta a suratul hashri mun faɗaɗa magana game da maganin tasbihi saboda muhimmancinta kuma babu wani abin da Allah tabaraka ta'ala ya umarce mu da yi gaba da me gaba da tasbihi ke sa akwai surorin tasbihi irin suratul hashri suratul saffi suratul hadidi suratul isra'i to da haka ta kowace fuska Allah ya zo da tasbihi cikin Qur'ani nan kaga sabbih menene fi'lu amrin ne ko fa sabbih bismi rabbikal azim sabbih isma rabbika al'a'la Allah ya zo da shi da madi a suratul hadid suratul hashr suratul saf yusabbihu lillahi ko a sabbaha lillahi sannan ya zo da muzari'i a suratul isra'i da suratul nur da suratul jum'a duka a suratul hijr da suratul taha da suratul ala sai zo da me ya zo da fi'lu am sabbih da haka sabbaha yusabbihu sabbih to akwai subhana alladhi asra subhana rabbika rabbil izzati subhana alladhi asra subhana alladhi ja'ala آه وأن تبارك الذي جعلني سبحان الذي بيدي وسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء يازو الإسراء ده مؤمنون ده قصص ميون يكي نونا منا ينا نونا منا باب أبن ده يكي دوري و كبر تسبيه سبها أني أموتي يسبه أنا أنا أنا سبه كتك بدلي سبحان يا تبتا ذاك القركي يا تبتا مع الله kaji fassara iyaye fassara ce ta ilimi subhana tsarki ya tabbata gawa ga Allah wane ne yake tasbihi anan an ta kai manzon Allah sabbih kai tasbihi to manzon Allah kadai zai tasbihi a'a kowa da kowa ma yayi tasbihi al-shaykh ibn al-usaymin rahimahullah ya ce idan Allah ya ba annabinsa umarni a cikin ƙur'ani to la ya min salasi halat za ka tarar da ɗayan uku ne ko dai akwai dalilin da ke nuna ko kuma ba ma umarni kaɗai ba duk magana in Allah ya jingina ta ya fuskanci annabi da ita ya ce to za ka iske akwai dalilin da zai tabbatar da shi kaɗai yake nufi yanzu da Allah ta'ala ce alam zashar halaka sadaraka eh da wa yake kaga ba da ni yake ba mace wannan aya alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka yanci ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu anna muhammadan kaga mansur bai shiga ne annabi shi kadai to akwai ayoyin da suke haka wa arsalnaka lin-nasi rasulan kaga da shi ake yace ko kuma a samu dalilin da ke nuna da shi ake magana amma abin ya gabe kowa da kowa ya ayyuhan nabiyyu talata idza tallaqtum bai ce za tsallakta ba idza tsallaktumun nisaa fa tallik kaga kenan anan alkhitabu lahu wa li ummatihi yace to akwai inda babu wani dalili mai nuna annabi kadai ko kuma ba shi kadai ba yace to anan sai mu ce khasul lafzan wa amun ma'nan khasul lafzan wa amun ma'nan to kamar irin nan ne sabbih isma rabbikal a'la الضمير المستتر أنت ويدخل فيه غيرك معنى لا لفظا فكسبح اسم ربك الأعلى النبي شيئك أمرتاي تسبيه قلفظ آية أما جمع نرتا دمودك أكتم يتتسبيه قال الله بدأ كتنسك إن ذاك قال وانا شيني شوى دفرقو دي الله دكان سيفاري مكان تسبيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وسبحان الله فسبحان الله حين تمسون حين تصبحون ملائكوما سكي تسبيه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك التي يسبحون الليل والنهار لا يفترون سيأكا وجنا التي الرعد آوى إذا كنت تسبيه تكيه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يد ملائكو كي تسبيه الله هكا تساوات كي تسبيه هكا وكنا الله يكدوا سنة تسبيه إنا سخرنا الجبال معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب a nan duwatsu su yi tasbihi tsuntsaye su yi tasbihi sai Allah ya game gaba ɗaya ya ce tusabbihu lahu as-samawatu sab'u tusabbihu lahu samawatu wal ardu wa man fihinna sai ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihi ba wani abu da kuka sani da wanda ba ku sani ba face sai dai na tasbiya amma ba za ku gane don haka da Allah ya so sai ya sa manzo Allah ya ji tasbihin tsakuwa a hannunsa ya ji dutse yana gaida shi yana assalamu alaika ya nabi Allah haka ne ko ba haka ba don haka komai na tasbihi ɗakin da za ka shiga kai ibada kana ibada shi ma ɗakin yana ibada kafet da ka shimfiɗa kana sallah kana sujuda shi ma ita ma kafet kana sujuda domin tasiri sujuda duk sun zo da wannan ma'anonin da muka faɗa wallahi yasjudu man fi samawati wallahi yasjudu ma kana hali nake so wallahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun banda wannan to wannan ma tana cikin tara ba ita nake nema ba walillahi yasjudu man fi samawati man fil ardi wat-tayru alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wal ardi wat-tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu ba wannan ba fa والشمس والقمر والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب ايه to sai da kama hanya ka karkatar da ni gashi nan ka dawo da niyyar alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru والدواب وكثير من الناس موكينا مؤمنين وكثير حق عليه العذاب من سورة الحج فكذا السجدة التسبيح كوما ينعي ذاك كجسورا kyamarorin ubangiji da ke cikin ɗakin da kake ganawa kana sabon Allah domin kyamarorin nan suna ɗaukaka suna tasbihi ka ji tsoron waya hannunka da kake kunna batsa kana kallo kai kana sabon ubangiji wannan wayar tana tasbihi baka sani to don haka dan adam ana son kai tasbihi fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun in kun maraita ku subhanallah in kun waye gari ku subhanallah wa ashiyan da daddare ku yi subhanallah wa hina tuzhiruna da ranar tsakiya ku yi subhanallah zaka babu sadda ba a tasbihi kenan babu mai cinikin kankarar lafiya kamar mai yawan zikiri kun manta labarin mai tallar kankara a haba shekaran jiya ne fa kuma duk ya yawa duk kun ganshi labarin mai tallar kankara ko dukkan muna muna dauke da kankara ita ce adadin mintunan da Allah ya bamu so kana cinikinta ne duk lokacin da kake zikirin Allah yanzu wannan karatun da muke yi da sauraron karatun da muke yi mu tana narkewa amma ana zuba mana lada wani kuma yana ta yana sharholiya ƙanƙararsa tana narkewa ana zuba masa zunubi wani kuma yana ta yayi shiru ya zugum ƙanƙararsa na narkewa kuma babu lada babu zunubi so babu wanda ke ciniki kamar wanda yake yawan mai yake tasbihi ga Allah madaukakin sarki a lokacin da muka yi tafsirin waccan sura suratul hashiri mai maganar cewa wannan cewa abubuwa suna tasbihi ba majazi ba ne haƙiƙi ne suna tasbihin ne da gaske shi yasa Allah ya ƙare da ta walakin la tafqahu na tasbih ku ba ku gane tasbihinsu don haka duk abin da ka gani kana ganin sa da rai ko ba ka ganin sa da rai yana da rayuwar da yake tasbihi da ita sai lati wa shajaru ita ce suna tasbihi wal jibalu duwatsu suna tasbihi to kaga da wannan ne zaka gane yadda annabi sulaiman ya ta'amuli da wasu dabbobi da mu ba mu jin maganar su وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد وقال ما قالتي أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هو أبنى لي باكا مماكي هدو هدو مؤمنين يتي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم أما إن مسألة تكي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هذا شيء مؤمنين أبو شيء كبني كما ياسن أي شيء أني يتي وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله يسجدوا ليس إيمان لا سجدان الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سيما كان شيء أبن دي يسني لنئمة أبنتي وانده كيفتوا لك الشيء ويعلم ما تخفون وما تعلنون التي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تكاكا هود هدى ابن القيم ياتي أبو بوا قوم كينون هود هدى يسا بن إيكي توقع إتما حتى إذا أغنى حتى إذا حتى إذا أتى شنو بصورة وادي النمل حتى إذا يوم أتوني حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة ما كانت تتين يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالت فتبسم ضاحكا من قولها ممكن تبقى ما كانت تتين بس ما نداني دي har yake gode ma Allah ya ji magana don haka abubuwan da muke ganin kaman ba sa ji wallahi suna ji akwai wani tsuntsu gidana shekaran jiya da fukafukan suka samu matsala to da kama shi aka yi gyara sai aka ce a rage masu fukafukai don suna yawan tashi sama wannan maganar da aka yi duk tsuntsayen gidan sai suka gudu suka ɓoye uwar gidan take ce min wallahi tsuntsayen sun ji abin da muka ce ni ta ba mu maki daman suna jiya kawai mu Allah ya ba mu kudura da bai ba su ba don haka za mu kamo su mu tsige musu fukafukai mu yi ta kallon su in mun tashi kan mu kama mu yanka kuma shi yasa aka ce a koya yuka don in dabba tana gani yukar hankalinta zai tashi saboda ta sa abin da yake da yukar ko ba haka ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta magana dabbobi da idrakin su akwai ce wanda yayi duran juma'a dabbobi suna samun tashin hankali domin tsoron kada ta zama ita ce alkiyama kaga ya nuna dabbobi ma sun san daren juma'a kaza gidanka ta sanar da juma'a ta ta sa an wuce juma'a yanzu magana alkiyama kuma sai dai ta kan yuka manzo Allah yayi maganan yayi magana da raƙumin da ya gudu ma mutanensa ko ya yi ta gudu manzo Allah ya kamo shi ya shafa shi har sai da baka kita laka annahu ya'lamu annaka rasulun yace inda muka ga ya sassauto maka wala kamar ya san kai manzo Allah ne sai manzo Allah yace na'am innahu ma baina labataiha illa ya'lamu anni rasulun ba abinda ke cikin bangon Madina na gabas da na yamma a ya san ni manzo Allah kowa ya san manzon Allah kake kai dan adam ne kawai mai taurin kai to kaga ashe ba za ka yi mamaki don kaji manzo Allah yana magana da jabal uhud ba ba ka jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu manzo Allah ce usbut uhud innama alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid manzo Allah na saman dutse abubakar yana saman dutse umar yana saman dutse usman yana saman dutsen ban tabbata a ruwaya ba ko ali yana nan ina zaton yana nan sai manzo Allah ce Uhud ka daina girgiza ka kwantar da hankalinka duk wanda ke nan daga annabi sai siddiqi sai shahidi kaga manzo Allah shine annabi Abubakar shine siddiqi da Umar da Usman da Ali duk shahidai da shi sa Allah ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an متصدعا من خشية الله إن دا دوز ياك سوكت دا قرآن دا دايت الصغي أما مو أن سوك منا أنا كرنتا وأنا ما قرد ما يكي لا إله إلا الله وكما كاغا عن الصلاة سويا فتا شوا لوكة إنما كيرا صلى يكي كيرا صلى يكي لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ستي ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة إذا لديك الله أكبر الله أكبر ددوا سند سكة جيسة سمة سشهد رانا القيامة duk tsuntsayen da ke gita suka ji sai suka shaida ranar alkiyama wannan eko na masallaci shi kansa ginin masallacin sai ya masa shi illa wala shay'un ko menene sai ya masa shaida ranar alkiyama to kenan Allah tabaraka wata'ala ya umarci annabi sai tasbihi amma yana so ya ce mana ya ku bayan Allah ku yi tasbihi tare da wa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ce sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى سبح اسم ربك ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la kawo suna ana yana nuna in za mu tsarkake Allah to mu kira shi da sunayensa kamar yadda Allah ya ce walillahi al-asmaul husna sai mu ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhanal malik al-quddus mu kira shi da sunayen namu shi saka ce sabbi saka ce isma Allah sai ke tsarkake amma ya amfani da me sunan sai ce al'a'la wanda fi kowa ɗaukaka saboda yana saman kowa ba kamar yadda jami'a suke cewa ba yana sama yana tsaka yana ƙasa yana ciki yana waje yana ko'ina da cikin masallatai da cikin coci-coci da gidajen abinci da tukunyen miya da matsayi wal iyazu billah تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ابن كثير دي زوك إلو أنن آيوي ما سوى قناو علو سيأي مقنا جهمية دي دسك لا لا تتوهيدي سوك دوكي تيوا ألا ويبا إندي يكي يكي با سوك تي عباعة مينا دا إندا فشيك ما كان صعبا مومك تي من صبا كما إندا السبا إندا التالكي بكي تالكي سنة كركشنا الأرشي ندوكس amma saman al'arshi Allah ne kawai amma kuma ya alamu sirra ko kun yi sirri ya sani abin da ya fi sirri ɓoyewa ma shi ne wanda kai batun zuci shi ma Allah ya sani za ka yana can saman al'arshi amma la ta fa alaihi khafiya sai ce allazi khalaqa fasawwa shi ne Allah nan da ya yi halitta kuma ya daidaita ya halitta adam ya daidaita halittarsa sannan ya halitta ku mutane ya daidaita halittar khalaqa fasawa khalaqa al-insan fasawa khalqahu kamar da Allah ta'ala ce inna khalaqnakum inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali ba wannan ba يوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك ألا ييك كي ينا سمن ويا ويا ينا سمن كافلو بيو كافلو بيو سني فكافك بيو فكافك نن سمين ميكي أبو سياسو نن كسا أنسكو إرجي إرجي نن أسمن سأكوي إنجي منجي da ke gudanar da rayuwarka a can cikin kwakwalwa da nan kasan kirji akwai wuraren da ke baka command nan ne remote control ɗinka yake sannan ka sauko ga ciki da kayan ciki inda nan ne ake adana abinci ake adana abin sha ake sarrafa su daga ƙarshe wani ya fito gaba wani ya fito baya wani ya fito da kauri wani ya fito ba kauri wani ya fito da wari wani ya fito sannan ya maka kafafu biyu miƙe ya shimfiɗe tafinsu ya musu yatsu kana iya tafiya kaɗan-kaɗan kana iya sassarfa kana iya zurawa da gudu in kaga abinci sannan maka fuska wadda babu halitta mai kyau irinta ya fidda idanu biyu ya maka kafar hanci biyu ya maka kunnuwa biyu ya yi maka ƙwaƙwaƙwa kai ake ta ƙwaƙwaƙwa ƙwaƙwa kai wadda in an ƙwaƙwasa za a ji tana da ƙarfi amma kuma sai ya sanya gashi ya rufe ta idanunka kuma yi musu wata kwaba wadda za ta hana ƙura shiga kai tsaye hancinka ma haka kulluwanka sai ya masa kwane-kwane yadda iska ba zai zo buga kai tsaye ya wuce can ya cuta cikin jikinka ba halaka shi ya halitta shi yasa duk yadda dan adam ya kure ga litta ba zai iya irin ta Allah ba yanzu dan adam ya kai na robot ko Elon Musk shi ina jin robot ma ya aura ita ce matarsa zai ce ki tashi ki dafa min abinci ta je ta dafa masa abinci ta kawo masa in ma yana saura ta iba ta bashi ta sumbace shi kuma ya aike ka ta je ta yi wani abu ta dawo wasu ku hada zuwa san da wannan karatu ba ya game duniya fa yanzu robot hannu ma suna yi yanzu akwai kasuwar da babu dan adam mai ta'amuli da ita robot ne kawai in ka shigo robot zai bude ma kofa in ka dauko kaya robot zai kirga ma ya karbi kudi kuma kan kidiya ya mare ka ba ka yi fita su ba to amma zan tambaye ku robot yana atishawa yana hamma yana tari yana bacci yana jin kishirwa yana jin yunwa halaka Allah kaɗai ke ero wani halitta wannan injin muka ne kawai da basira da Allah ba ɗan adam aka sassarrafa in kaza ya yi kaza ka yi kaza shi yasa ana iya samun mistake sai a samu ero da haka sai command ya canza a wannan kasuwar da yake sai da kaya wata rana sai a samu ero wani ma zai yi hijacking ɗinta ta intanet sai je cinikin dala miliyan ɗaya ya biya dala dubu uku ya gudu to kaga halaka irin halitta Allah kai shi kuma inda halitta Allah ta sha bamban da sauran halittu Allah bai taɗa yin abu biyu iri ɗaya ba amma kamfanin robot zai iya muku mata guda ɗari duk iri ɗaya komai nasu iri daya sannan daidai da barmaja ce programming daidai da programming ɗinsu haka za su rayu amma kai ɗan adam sai Allah ya kowa daban akwai mai halitta mai haifuwar ‘ya'ya biyu Hassan da Husaini ko akwai mai haifawar ƴaƴa uku har an samu wacce ta haifi takwas shekarar nan ma da muke cikin ta akwai wacce ta haifi shida kuma duk sun rayu dukkan su kowane genotype ɗinsa ba lai zama daidai da na wani ba blood group ɗinsa ba daidai zan da na wani ba warin bakinsu ba iri ɗaya ba warin hamatansu ba iri ɗaya ba tamfirin ɗinsu ba iri ɗaya basirarsu ba iri ɗaya ba in ka su makaranta rana guda su yi karatu aji guda da malami guda makinsu daban-daban zai fito khalaqa kuma fasawa sai ya daidaita halitta khalaqa fasawa Allah ya daidaita halitta to da yawa Allah ta'ala yakan amfani da abinda muka sani duk ya kai mu ga wanda bamu sani ba ko abinda muka yarda ya kai mu ga wanda kila muna shakka kaga maganar khalq ce Allah shi halitta Allah na magana da mu ko shi don cewa wanda ya halitta nan shi ya kamata a yi masa me a bauta masa kamar yadda annabi Ibrahim yayi hujja da khalq alladhi khalaqani fa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت هو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هكا النبي موسى ياي هجة لخلق لو كتن فرعون يتنبيش قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلق فسوى فقدر فهدى أبوه أني خلق فسوى يي هلستا يدي ديتاتا فقدر يهكن تامة كومي وني قدرتي وني تسو وني كاو وني موني وني حسكي قجكنسا وني دهو هو وني صوتي وني تسنني وني ثورن فشي وني لالاتي نعم قدر كينا كوا الله يقدر ما سلام نسا فهذا kuma ya shiryar da shi ga abin da yake bukata don haka in aka wayi gari rana ta fito kowa ka gani ya fita kuma kowa da inda zai na inda ka tasar mutum wani zai baro wani daga sakwato zai tafi kusa neman arziki a lokacin wani dan kusa zai zo sakwato neman kwangila wani daga najeriya zai yi china a lokacin wani dan china zai taso ma najeriya zai ya nemi yadda zai kafa kamfani inda za kana nan wani ya fito inda ka tsaya nan wani zai tashi abinda kake so shi wani ya gama da shi shi yasa za ka ga taba zaura ana tare bibinta in yi wani ce ba ya kare da ita amma yanzu wani ke bukatar da shi ne halaka fasawa sai abin nan wallazi kaddara fahada Allah ya kaddara abubuwa kuma ya gwada ma kowa abin da yake bukata idan tsuntsu ya fito daga gijinsa ba komai a gijin ba ya ajiye abinci amma ya san inda zai je zan karanta muku bayanin shek salim usaimin akan wannan aya saboda bayani yana da kyau kwarai da wasu malamai suka ce a'a khalaqa fasawwa Allah ya yi halitta ya daidaita halitta yadda za ta ci gaba da kawo ɗan uwanta don haka tun da ya yi adam ya yi hawa'u sai ya basu duk su suka kawo mu su suka haiho mu don haka fa ƙaddara fahada ƙaddara alhalk wa hada kulla zakarin kaifa ya tasiri bil'unsa sai ya guda ma kowane namiji matar jinsinsa namijin mutum ba zai je macen akuya ba rago ma bai zo ma akuya ba raƙumi bai zo majaka duk halitta da ka gani komai girmanta komai ƙanƙantarta komai dolancinta namijinta ya san matarsa kuma ya san yadda zai biya buƙatarsa da ita ita kuma tana buƙatarsa ta nan kuma sai Allah ya ta kawo ci gaban halitta shine qaddara fa hada wasu ka ce a khalaqa al manafi'a wa hada al insana ilaiha komai da ka gani duniya yana da amfani to amma sai Allah ya ba ɗan adam basira a hankali yana gano amfani yanzu icen darbejiya icen darbejiya muna can su dogon yaro a nan ko da aka zo da shi daga indiya ni na je indiya na ga yadda super market ce ta kai girman masallacin nan da farfajiyarsa gaba daya ba abin da cikin daban da product na neem sunansa neem a yi sabulu da ita a yi magani da ita a yi turare da ita a yi kendir da ita komai na siyo su da yawa malam bello aina kan muku tsaraba wancan lokacin ko na je 2001 so darbejiya tana da amfani sabara tana da amfani kalgo yana da amfani kaɗe yana da amfani gawasa tana da amfani duk wani abin da ka gani duniya yana da amfani amma wani har ka mutu ba za ka sa amfaninsa magani a gonar yaro amma yaro ya mutu da ciwo bai san da maganin ba saboda babu ilimi to fahada sai Allah shirin da masu ilimi ga gano waɗannan wasu malamai suka ce ƙaddara fahada ƙaddara muddatar janini fil batni tun da aka ɗauki fiki sai Allah ya ƙaddara ma kowa bana nawa wata tara bana 270 wani ba bakwai wani da ƙarin bakwai wani ba shida wani da ƙarin shida wani wata tara ba kwana biyar wani da ƙarin kwana biyar da awoyi da daƙiƙai da sakan sakan kowa shiga cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya ƙaddara masa fahada in lokaci ya cika sai ya gwada mashi ina zai fita shi in ba matsala aka samu ba ɗan adam da kansa yake fitowa in lokaci ya yi ya samu matsala sai ce to masana kiwon lafiya su su ba da gudunmawa kuma su taimaka wasu malamai suka ce ƙaddara fahada ya samar da ƙaddara shari'iyya kaga duk muna magana ƙaddara kauniya ne wasu suka ce a ya samar da ƙaddara ta shari'a fahada sai lurar da mutane zuwa gare ta yanzu misali ga ramadan me yake so mu yi azumi sai Allah ya saukar da Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وسيمنا للاشي يتي اياما معدودات ان كانوا كاني كدن yanzu mun kusa gamawa in mun kai na yau sauran mu 29 ko 28 kikenan ayyaman ma'dudat kuma sai Allah ya kawo uzurruka kaman kana minkum maridan har zuwa ƙarshe don haka qaddara shari'ata wa hada بالأنبياء وبالرسل وبالكتب المنزلة إلى ما قدر من المقادير الشرعية هنا يتما فسرت والسورة آه قدر فهدى من شاء وأضل من شاء كمان ده التي سرابيل تقيكم الحر أي وسرابيل تقيكم البرد وسرابيل تقيكم باسكم mun muku tufafi da za su hana muku jin zafi da zafi da sanyi wanne ya fi bukatar tufafi sanyi to da ba a faɗe shi ba an san kana ganewa akwai tufin da suke hana sanyi ko ba ka ba wani alkabar ta mai kauri in ba don halin sarauta mai zuna zan masaraki ai ba bukatar isa irin wannan to sai Allah ta'ala ce hada fa hada ai wa adalla ya shirya da wanda ya so ya kuma fatar da wanda ya so sake zan karanta muku karatun malam usaimin kuma na ga lokaci yana ta tafiya wadai mu daure mu karanta to gaba ɗaya fa mai kyamara yanzu minti biyu yake sun mukara karatun nan kuma mai daɗi ne mai yawa wanda yake da gobe ce sai gobe? mujalladi na goma wanda yake da shi ya je karanta kafin gobe shafi na ɗari hudu da ashirin zuwa shafi na ɗari hudu da ashirin da hudu tafsirin sheikh salih bin al-usaimin mujalladi na goma na ƙarshe tafsirin suratul a'la to bari mu dakata a nan abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa dan mai kuskure kwartutukan harshe Allah ya muna afa ya muna gafara Allah mu ɗauke sarki da ka gwada mana farko wannan azumi lafiya ka gwada mana ƙarshen sa lafiya Allah ka kare mu da lafiya wanda za mu ibada da ita Allah ka kare mu da kuzari da karsashi Allah yadda ka daddaure shaidanun aljanu ka daure mana shaidanun mutane ta hana su yin tasiri akan mu ka yassare mana sallar tarawihi ka yassare mana tafsirin qur'ani ka yassare mana sadakoki da ziyara ta zumunci ka yassare mana yawan tilawa ka yassare mana wato ainihin azumi ɗin kansa ka kawo mana sauƙi a warware mana damuwa yana da kiran uwa irin wannan lokaci mutuna akwai 'yan uwanmu da ke cikin yanayi ƙasar gaba ɗayanta tana cikin yanayi kuma mun faɗa ma baba tinubu ina ji yana ne yana ɗan yayyafi ana ɗan watsa abinci sama-sama baya isa babu abin da ke isa illai a samar da sauƙi ga farashi to kuma Allah ya fara kawo sauƙi Allah muna godiya gare ka Allah ka ƙara Allah goyi Allah ka ƙara a ƙara ƙarawa ya yi ta ƙara ragewa har ƙarshen azumi ya zan baya-baya farashi yake ba gaba-gaba to akwai yan umu duk da haka waɗanda su ko yanayin da ake ciki ba su da abinci muna da yan gudun hijira da suka baro garuruwansu nan cikin birni yanzu akwai su ada ba su wannan cibiya tana ɗauke da yan gudun hijira dubu ɗaya da saba'in ko da biyar ina yan kwamiti malam bello mutum nawa gare ku yan gudun hijira ƙarƙashin wannan cibiyar dubu ɗaya da ɗari ku sun ƙaru kenan abinda muka sani bara muka ba ku saba'in. to malam bello limamin wannan masallaci ya faɗa mana muna da yan gudun hijira ƙarƙashin wannan cibiya uku muka musu tufafi muka ba su sabulun wanka kuma mun yi musu makaranta muna ba su ilimi matan muna ba su hijabai masha Allah duk sun kammala sabbi kenan Allah sarki da matan manya da matan ƙanana da yaran duk kowa ya sabbi daga bara zuwa bane musulima ta kammala sabbi to yanzu dai abin da nake so mu fara yi musu ajo jama'a don Allah jama'a kada mu yi ruwa mu kawo abinci mu kawo kuɗi mu kawo tufafi mu kawo sabulai duk abin da ke yiwa mu kawo ni daga gidana akwai abin da aka shirya malam bello yau ko gobe ka amsa bari dai zuwa goben ka amsa kuma kowa zai samu insha Allah cikin su nan kuma daga masallaci da sauran cibiyoyinmu za mu haɗa ba su kaɗai ba jama'a muna da maƙauta dukkaninmu waɗanda musu suna da buƙata duk wanda ke yin kunu da suga to da Allah ya raba kunun nan uku ya sha biyu ya ba wani bawan Allah Allah kai mana muwafaka Allah ka zaki mu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت بارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من أديك تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين